الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan jimadar thani hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wadda ta yi daidai da bakwai ga watan daya shekara ta 2023 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na musab bin umair da ke cikin wannan unguwa ta hausawa zurot a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin fatahu rabbil bariya bi adillatil izziyyati fi fiqhil malikiyya littafi ne na babban malamin mu professor Muhammad Mansur Sakkwato hafizahullahu ta'ala wanda sharhi ne na fitaccen littafin nan muqaddimatul izziya ta Abul Hasan Ash-Shadhili rahimahullahu ta'ala wanda wannan kuma shine darasi na 115 a cikin wannan littafi to 116 ko darasi na ɗari da goma sha shida a cikin wannan littafi mai albarka kuma darasin da ya gabata mun tattauna akan masailu fit talaq masailun fit talaq wato mas'aloli da suka danganci saki inda malam ya mana ta'arifin at-talaq lugatan da kuma at-talaq wato istilahan to bayan nan kuma mun karanta wasu daga cikin ayoyin da suke nuna halaccin yin saki idan hali yayi idan yanayi ya bayu zuwa ga yin sakin shari'a ta ba da dama ta halatta a iya yin saki hadithin da muke karanta wanda ya nuna cewa halar da Allah ya fi fushi da ita shine saki wannan hadithi ne da ba shi da inganci kamar inda muka karanta da haka akwai ayoyin alkur'ani da suka nuna cewa in saki ya kama a iya yi kamar faɗin Allah la junaha alaikum in dallaqatumun nisaa ma lam tamassuhunna kaga Allah ya ce babu laifi akan ku idan kuka saki mata matuƙar ba ku sadu da su ba ko kuma ba ku farlanta musu wani sadaki sananne ba to ku ɗan yi musu mutu'atul dala ku jiyar da su daɗi ma'ana ku ba su kyauta ta daɗaɗa rai alal musi ya qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'ruf har zuwa ƙarshen ainihin wato ayar har Allah ya ce wa in tallaqtumuhunna min qabl an tamassuhunna kaga duk ana nuna maka halaccin a iya yin saki da kuma ya ayyuhan nabiyu idza tallaqatumun nisa ya kai wannan annabi ka fada wa jama'arka idan suka saki mata fadalliquhunna to wato idza tallaqatumun nisa idan za su saki mata su sake su li iddatihinna wato lokacin iddarsu da kuma fadin Allah ta'ala wa idza tallaqatumun nisa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihunna bi ma'ruf wadannan da ayoyi ne da suke nuna a iya yin saki idan yanayi ya bayu zuwa ga yin saki sannan mun karanta hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam da suke halatta saki kaman hadisin da imam abu dawud ya ruwaito da waninsa na sahabi abdullahi dan umar radiyallahu an inda ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kansa ya saki Hafsa duk da cewa ya dawo da ita sannan mun sake karanta wani hadisin na dai shi Abdullahi dan Umar inda yake cewa ya kasance yana auren wata mata to kuma yana kaunarta kuma mahaifinsa sayyidina Umar shi kuma baya santa da haka Abdullahi sayyidina Umar yace ya sake ta shi kuma bai sake ta ba har sai da ya kai shi kara wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yace lalle ka bi umarnin mahaifinka ka sake ta to kaga wannan shi ma hadisi ne da ke nuna halaccin haka da kuma mun karanta hadisin laqit bin sabira shi ma dai yana nuna halaccin yin sake sannan ijma'i ma na malamai ya halat wato ya tabbatar da shar'antuwar yin saki haka al-ma'qul abinda hankali yake iya fahimta ya kama to shi ma hankali lafiyayye ya tabbatar da cewa saki abu ne wanda yake yana iya halatta idan ainihin wato yanayi na ayi shi ya kama kamar yadda muka karanta maganar ta maganar ibnu qudama ainihin wato al-maqdisi rahimahullah wanda ya kawo ta cikin al-mughni ainihin wato wanda mun karanta ta to bayan nan mun tattauna game da qasamut talaq cewa saki ya kasu kashi biyu akwai saki na halal wanda shine saki na sunna akwai kuma saki na haram wanda shine saki na bid'a to saki na bid'a ko shine sakin mace wato uku saki uku a kalma guda wannan saki ne wanda ya saba wa koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sannan bayan mun tattauna game da ainihin wato shi kashe-kashen saki cewa in ma dai mutum yayi saki na sunna shine sakin da zamu karanta sharuɗansa ko kuma mutum ya zamto sakin da yayi saki ne na bid'a to sharadan sharadan saki na sunna shine na farko ita matar da za a saka wato wadda za a sake ta din ta zamto cikin matan da suna yin haida to wannan kuma mun ɗan yi tsokaci akan wannan a can ƙasa cewa ba lalle sai tana yin haida ba amma dai lokacin da za a sake ta kar ta zamto tana haila idan mai haila ce kar ta zama tana cikin jinin biki idan mai biki ce sannan kar ta zamto an sake ta cikin tsarkin da miji ya kusance ta sannan za a sake ta a yi mata saki ɗaya wannan shine sharaɗan saki na sunna to a kansu muka tsaya kuma za mu tashi a kan yushtaradu insha Allah ƙalal mu'allifu rahimahullahu ta'ala yushtaradu an sharɗanta likai ya kuna ɗalaƙu muwafiƙan li'amrillahi wa rasulihi shuruɗun an sharɗanta wasu sharuɗa domin sakin ya dace da umarnin Allah da manzansa duk lokacin da miji yake so ya saki matarsa kuma sakin ya dace da umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai sharuɗan da dole ne mutum ya kiyaye idan kuma ɗan harbati ne baya buƙatar umarnin Allah da na manzansa a saki to shine zai yi watsi da wannan umarni na Allah ko zai yi watsi da waɗannan sharuɗa amma duk wanda yake so sakin da yayi ya dace da ainihin umarnin Allah da manzansa to akwai sharuɗa ولتسهيل هذه الشروط نقسمها في مسائل ما ليتي دم مسوققا ومي سورارن karatu waɗannan sharuɗa dan mu sauƙaƙa masa so nuqassimuha za mu iya karkasa waɗannan sharuɗa mu raba su fi masaila cikin mas'aloli kamar haka almas'alatul ula mas'ala ta farko idza tazawwaja ar-rajulu marata idan aka wayi gari mutun ya auri mace thumma arada an yutallikaha sannan sai ya nufi sakinta, ƙabala an ya dukula biha tun kafin ma ya tare da ita, falahu zalika yana da ikon ya haka. Ai, kamar yadda aka shar'anta ko aka shar'anta aure to kuma an shar'anta saki, da haka yanzu ya aure ta, kafin ya tare da ita kuma sai yake nufin rabuwa da ita, to yana da iko, yana da damar ya haka. Sawa'un kanat min man tahidu aula, sawa'un tana cikin matan da suna jinin haila ko ba ta ciki. kanat fi duhurin wa sawa'un sannan duk ɗaya ne kanat fi duhurin tana cikin tsarki ne wanda bai sadu da ita ba au fi haidin ko tana cikin haida an gane ko wa'ana ma'ana duk lokacin da mutum yake so ya rabu da matar da bai ma riga ya tare an yi auren bai tare da ita ba yake nufin ya sake ta to wannan macen tana jinin haida ko ba ta yi tana da tsarki ko ba ta da tsarki zai iya sakinta ita wannan babu sharaɗin sai tana da tsarki ba sharaɗin kaza duk waɗannan ko tana da tsarki ko ba ta da tsarki tana cikin masu haila ko ba ta cikin masu haila a duk lokacin da miji yake so ya saki matarsa wanda bai riga ya tare da ita ba to zai iya yi qala Allah ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhallazina amanu ya ku waɗanda suka yi imani idza nakahtumul mu'minat idan kuka auri mataye sun matsallaktumu sannan sai kuka sake su min kabali an tamasso hunna tun kafin ku tare da su ku sadu da su fa malakum alaihi na min iddatin ta'tadduna ba ku da wata idda a kansu da za su yi muku ba wata idda da za ce ba ba magana sai ta yi jini ɗaya ko jini biyu ko jini uku ko kaza ko kaza babu wata idda da za ta yi maka tun da kafin ka kusance ta ka sake ta to don haka fa matti'uhunna ku jiyar da su ku yi musu kyauta ta jin daɗi wanda za ta ɗan ji daɗi wa sarrihuhunna sai ku sake su ku rabu da su sarahan jamila rabuwa mai kyau haka Allah madaukakin sarki ya ce to kaga wannan mas'ala ce mai zaman kanta shi yasa malai ta kenan duk lokacin da mutum yake so ya saki matar da bai riga ya sadu da ita ba bai tare da ita ba to zai iya sakinta a kowane irin yanayi in kuma ya sake ta babu wata idda da za ta yi masa an gane wannan koma suratul azab aya ta 49 al mas'alatu thaniya sai mas'ala ta biyu wa amma idza kana qad dakhala biha amma idan ya zamto mijinta ya riga ya tare da ita thumma arada an yutallikaha sannan sai ya nufi sakinta fala takhalu min halatayn to wannan matar ba za ta fita ba daga ɗayan halaye guda biyu yanzu ya riga ya sadu da ita to sai kuma yake nufin ya sake ta to wannan matar da za a saki bayan mijinta ya riga ya tare da ita ba ta fita daga ɗayan halaye biyu hali na farko an ta kuna min zawatil aqara ko dai ta zamto daga ma'abota jini ya'ani min man tahidu ma'ana ya zamto tana cikin rukunin matan da suna haila wannan hali na farko kenan hali na biyu wa an ta kuna saghiratan ko kuma ta zamto ƙaramar yarinya ce lamta bulugil mahida ba ta kai shekarun fara jinin haida ba au kabiratan ko kuma dattijuwa ce ta manyanta jawazat sinnal haidi ta wuce shekarun jinin haida to duk matar da za a sake ta bayan an riga an yi zaman aure da ita an tare da ita to ba ta fita daga ɗayan halayen nan guda biyu ko dai ta zamto cikin matan da suna yin haila ko kuma ta zamto cikin matan da ba sa yin haila ko saboda shekarun su fara hailar bai yi ba ko kuma sun wuce shekarun yin haila fafil halatul ula to a hali na farko in kanar hamilan jaza ta ha matakana hali na farko wanne ne hali na farko ma'ana tana cikin rukunin matan da suna yin haiza to sai ya zamto lokacin da zai sake ta tana da ciki jaza ta ɗiliƙuha mata sha'a in dai mace tana cikin mata masu yin jinin haiza sannan kuma yanzu tana da ciki sai mijinta yake so ya sake ta ya sake ta duk sanda ya ga dama cikin yana farko-farko ko ya kusa an kusa haihuwa in dalilan sakin suka kama miji zai iya sakin matarsa wadda take da ciki matasha a duk sanda yake so matakana an gane ko matakana duk sanda yake so wa fil halati thaniya a hali na biyu la haraja fi dalaqiha ayya waqtin kana ita wannan hali na biyu ma'ana wadda ba ta yin jinin al'ada ko saboda yarinta bata kai shekarun ba ko saboda ta wuce shekarun yi to ita ma wannan mijinta zai iya sakinta ayya waqatin kana a duk lokacin da sakin ya kama li'an Allah azza wa jalla qal domin Allah mai girma da buwaya ya ce wallahi ya isna min al-mahid matan da suka yanke kauna suka ɗebe kauna min al-mahidi daga jinin haida ta san ta kai shekarun da da wahala ta ci gaba da jinin haila ta yanke kaunar jinin haila zai kuma zo mata saboda ta yi shekaru ta manyanta min nisa'ikum daga cikin matanku inir tabtum idan kun yi kokwanto fa iddatuhunna thalathatu ashhurin to idda su wata uku ne kun yi kokwanton to jinin zai iya dawa ba lalle ya dawo ba kun yi kokwanto to fa iddatu hunna thalathatu ashhur duk matar da ta manyanta ta zama dattijuwa ko ta kai shekarun daina jinin haiza sai mijinta ya sake ta to sai Allah ta'ala ya ce fa iddatu hunna thalathatu ashhur iddar za ta yi wata uku ne sai Allah ya ce wallahi lam yahidna da kuma matan da lam yahidna ba sa haiza ko dai ba sa haiza saboda yarinta ba su kai shekarun su fara jinin haiza din ba suratu talaq aya ta hudu wa haithu inna iddatahuma bishuhur to tunda su iddar su za su yi ne da watanni fala haraja fi dalaqihima matakana to babu wani laifi ga mijin irin waɗannan matan ya sake su duk lokacin da sakin ya kama an fahimci wannan ka'idar na'am tana cikin matan da ba sa jinin al'ada ko dai ba ta yi kwata-kwata ko kuma a'a saboda yarinta ne bata kai shekarun ta fara ba ko kuma saboda manyanta ne ta wuce shekarun ta yi to wannan duk sanda mijin rukunin wayannan mata duk sanda mijin su yake so ya sake su saboda dalilin sakin ya kama zai iya sakin su a duk sanda yake so maganar kar ya sake ta tana jini kar ya sake ta bayan ta yi tsarki ya sadu da ita duk wannan babu tunda ita ba mata jinin al'ada ko kun fahimci wannan da kyau المسألة الثالثة مسألة أكو المرأة التي تحيض تسيكما ما تد تناين جنن حيضا يشترط إتكما أن شرطنتا لتدليكها كافٍ أسكيت شرطاني an sharɗanta sharuɗa guda biyu duk mijin da zai saki matarsa kuma tana cikin rukunin matan da suna jinin al'ada ba su daina yi ba to shi in zai sake ta sai ya cika sharuɗa guda biyu al'awwal sharaɗi na farko an ta kuna fi ɗuhurin ta zamto lokacin da zai sake ta tana cikin tsarki la ha'idan wala nufasa me ake nufi da ta zamto tana cikin tsarki shine kar ta zama tana haiza kar ta zama tana jinin biki afani sharaɗi na biyu wa Allah ya kuna qad massaha fi hadha tuhur idan aka yi dace ba ta cikin jinin al'ada lokacin da yake so ya sake ta tana cikin tsarki to kada ya zama to a wannan tsarkin kuma ya kusance ta sharaɗi na biyu kenan kenan idan tana cikin jinin al'ada sai suka samu saɓani yana so ya sake ta to babu dama ya sake ta sai ya jira sai ta yi tsarki idan tana cikin tsarki amma a wannan tsarkin ya kusance ta sai kuma aka samu sabani daga baya sai yake nufin ya sake ta to yanzu babu dama ya sake ta sai ya jira ta sake yin wani jinin ta kuma yin tsarki bai kusance ta ba sai ya sake ta mafhum qala ta'ala ubangiji ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi mai girma mai daraja idza dallaqatumun nisaa ka gaya wa jama'arka ka gaya wa mabiyanka idan za ku saki mata faɗan liƙuhunna to ba ko da yaushe ake sakin mace ba ana auna lokacin ya kamata a saki ya halatta a saki ko bai halatta ba sai an duba faɗan liƙuhunna da haka lokacin da za ka saki matarka ka sake ta li'iddatihinna lokacin iddatsu wa ahsul idda kuma ku kiyaye lissafin iddar dan wani lokaci ana samun rikicewa ita ta ce ta gama shi ya ce wallahi da saura bata gama ba ta ce jini uku ta yi ya ce biyu ne wani lokaci za a iya lissafi a ga to jinin biyun ne ko uku ne shi yasa aka ce ku taya su lissafi wani lokaci ko dan ta kaguta auri wani wanda take so ta aura bata gama idda ba sai ta ce ta gama ko kuma shi saboda yana kokarin ya mai da ita to kuma ta gama idda sai ce bata gama ba shi yasa aka ce fa wa ahsul idda ku ci gaba da kiyaye lissafin idda wal muradu bi talaqiha li iddatiha abinda ubangiji ta'ala yake nufi da in za a saki mace a sake ta ga lokacin iddata an yu dallikaha shine miji ya sake ta fi duhurin a cikin tsarkin da lam yujami'iha fihi bai sadu da ita ba a cikin sa kama fassaraha bi zalika ibn abbasin وابن مسعود رضي الله عنهما كما يمدى عبد الله دان عباس ده عبد الله دان مسعود الله يقرا musu yadda suka fassara wannan aya ya ayyuhal ya ayyuhan nabiyyu idza dallaqatumun nisa bal fassaraha bidhalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ya fassara wannan ayar da haka kama fi hadisi Abdullah ibn Umar kama yanda yazo cikin hadisin Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma lamma tallaka imra'atahu lokacin da Abdullahi dan Umar ya saki matarsa wa hiya haidun tana haida qala sallallahu alaihi wasallam li Umar sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Umar murhu falyuraji'ha ka umarci danka Abdullahi dan Umar ya maida matarsa ba a sakin mace tana cikin jinin haida thumma liyumsikha san thumma liyumsikha sannan ya rike ta hatta ta duhura har sai ta yi tsarki thumma tahida sannan ta kuma yin jinin haida summa ta duhura sannan ta samu tsarki summa in sha amsaka ba'du to sannan in ya ga dama ya ci gaba da rike ta bayan nan wa in sha tsallaka in kuma ya ga dama ya sake ta kabala an ya masa kafin ya sadu da ita fatilkal iddatu allati amara Allahu an tudallaka an tudallaka laha nisa wannan irinta ce iddar da Allah ya ce a saki mata a irinta an gane wannan hadithin imamun nasa'i ya ruwaito shi mujalladi na shida shafi na 130 da ainihin tara zuwa 140 da kuma al-musannab na abdurrazzaq mujalladi na shida ainihin wato shafi na 302 zuwa 303 da kuma al-musannab na ibnu abi shayba mujalladi na biyar shafi na ɗaya zuwa na ainihin wato biyu sannan shi kuma wannan hadisin da muka karanta na abdullahi dan umar hadisi ne wanda imam al-bukhari ya ruwaito shi hadisi mai lamba ta 2251 da kuma hadisi mai lamba ta 7160 imam muslim shi ma ya ruwaito shi a hadisi mai lamba ta 1471 wa fi riwayatin li muslim a wata ruwaya ta muslim murhu fal yuraji'ha ka umarce shi ya mayar da ita thumma liyudallikaha bahiran aw hamila sannan in yana so zai iya sakinta ko dai lokacin da ta yi tsarki ko kuma lokacin da take da ciki wannan shi ma imam muslim ya rawaito wannan hadisi mai lamba ta 1471 an ji mas'ala ta uku to al mas'alatu rabi'a sai mas'ala ta hudu at-talaqu sunni saki na sunna min haythu al-adad ta fuskar adadi saki irin na sunna ta fuskar adadi huwa shine an yi ɗallaƙal mar'atu a saki mace ɗalƙatan wahidatan saki ƙwaya ɗaya tak wa kullu ɗalaƙin khalafa shay'an min hadhihi shurudi duk sakin da ya saba wa wani abu daga waɗannan sharuɗan da muka karanta fa huwa ɗalaƙu bid'atin to saki ne na bid'a ina fata gane duk sakin da ya saba wannan sharuɗan da muka karanta to saki duk wanda ya yi sakin ya sani ya yi saki irin na bid'a da haka ya zama ɗan bid'a a saki ina fata gane to kaga kenan ta zamto an sake ta ba ta al'ada ba kuma ba ta cikin tsarkin da an kusance ta sannan an tashi a sake ta saki daya wannan shine saki na sunna to malam in dai tana misali tana cikin haila Mm.
dangane da hadisin Abdullahi da Mm.
Umar shi wannan bai yi ba kenan kwata kwata to tunda an je saki ne na bid'a na a manzo Allah ya ce ya mayar ta in sai jini sai ya sake ta ko kuma in kuma baya so ya mayar ta.
To, matsalar dama malamai sun tattauna a kanta, da haka in ka koma cikin ummahatul kutub za ga malamai sun kai sun komo game da shin sakin nan da Abdullahi dan Umar ya yi a lokacin da matarsa take jinin al'ada. Annabi ya ce ya mai da ita, in ya mai da ita ta ƙarasa wannan ta yi tsarki, to kaga wannan tsarkin da za ta yi an riga an ɓata wannan tsarin sai dai ya sake jiranta ta sake yin wani jinin al'adar na nan gaba ta yi tsarki in ya ga dama ya ci gaba da zama da ita in ya ga dama kuma ya sake ta to shin wancan sakin da ya na farko ya yi ko bai ba mas'ala ce khilafiya bainal ulama akwai malaman da suka ce tun da saki ne na bida bai ba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun an gane ko akwai malamai da dama da suka tafi akan haka cewa wannan sakin tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mai da ita in yana so ya dawo right channel ya bari ta yi jinin al'ada ta yi tsarki bai kusance ta ba sannan ya sake ta to wannan yana nuna cewa wancan sakin da na far- na farko da ya bai biyo ka'ida ba da haka bai ba wasu malaman suka ce a yayi me yasa suka ce akwai wani lafazi da aka samu wa husibat min dalaqiha an lissafa shi yana cikin lissafin sakinta to nan ma sai aka sake dawowa aka tattauna waye ya lissafa wasu suka ce abdullahi dan umar ne ya lissafa wannan daga cikin sakin da yawa matarsa sai aka ce to in shine ya lissafa ijtihadi yayi da aka ijtihadin sa kuma ba lalle bane ya zamto ya dace wasu suka ce a wannan wanda ya lissafa ai an lissafa waye ya lissafin suka ce manzon Allah to idan ya tabbata manzon Allah ya lissafa wannan sakin da Abdullahi dan Umar yayi lokacin da matarsa tana haila annabi ne yayi lissafin saki yayi to shi sa sai ka ji fatawoyin malamai wasu su ce saki yayi saboda wannan bayanin wasu su ce bai ba saboda wancan bayanin da hakan ka koma cikin matsalolin sai dai ka kalla ka kalli karfin dalilan kowane bangare sai ka rinja yadda abin da kake ganin shine rajihi a wajenka na saki yayi ko bai ba wallahu ta'ala alam asulu dalaq ya ka'u wahidan asalin saki ma sau ɗaya yake faruwa yana faruwa ne sau ɗaya sai dai kuma in ba a samu in an dawo ba a shirya ba a kuma yin wani in ka kuma dawowa ba a dace ba a kuma yin wani amma asalin saki yana afkuwa ne sau ɗaya قال المصنف أبو الحسن الشاذلي يتي ومن قال لزوجته أنت طالق duk wanda ya ce wa matarsa ke sakakkiya ce ya ce mata ya sake ta fahiya wahidatun kawai ya faɗi ya nan abinda shari'a ta ɗauka guda ɗaya ne hatta yanwiya aksara min zalika har sai in yayi niyyar sama da haka da haka da mutum zai zo ya ce ya saki matarsa iya nan kawai ya faɗa ba za a ce a ai biyu yayi ko uku ba kawai abin da shari'a za ta ɗauka in aka zo za a ce me ya ce za a ce cewa ya ya sake ta kawai ya yi shiru sai a ce saki ɗaya ne idan ba ɗayan ba ne shi sai da ya bayani ya ce a fa shi fa a niyyarsa ba ɗaya ya niyya ba kaza ya niyya amma matukar bai yi niyyar sama da haka ba ɗaya za a ɗauka لأن الله عز وجل قال سبيد الله من جرما دوكا ياتي الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان فدل على أن أصل الطلاق واحدة في كل مرة الله مدوكا كين سركي الطلاق سكي مرتان sau biyu ne karo biyu ake yinsa in ku aka yi karo na uku to a biya ɓaci an gane ko dalaku marratan saki marra biyu ne sau biyu ake in an yi na ɗaya aka sulhunta a sake yin na biyu to duk ana da dama a sake sulhunta a dawo to in aka yi na uku kuma to daga shi shi kuma kaga saki ya wato igiyoyin sakin sun kare dan haka saki guda biyu ne sau biyu ake yin sa fa imsakun bi ma'rufin in mutun yayi na ɗaya aka shirya ta dawo yayi na biyu aka shirya ta dawo to in an yi dawo kaga an yi sau biyu kenan fa imsakun bi ma'rufin ko dai ya rike matan nan da abin da yake sananne a shari'a aw tasrihun bi ihsan ko kuma ya rabu da ita ya sake ta bi ihsanin da abin da yake sananne a shari'a ma'ana da ihsani kyautatawa suratul baqara aya ta 229 fadalla ala anna aslat talaqi wahida wannan ayar sai ta nuna asalin saki guda ɗaya ne fi kulli marra a kowane karo karan farko sai dai a yi ɗaya in an shirya wani saɓani ya kuma tasowa a sake yin sau ɗaya nan ma aka sake samun saɓani a kuma yi sau ɗaya haka ake yin saki ahkamul khul sai kuma hukunce-hukuncen hul'i والخلء طلقة بائنة لا رجعة فيها وإن لم يسم طلاقا إذا أعطته شيئا يخلأها به من نفسه والخلء خلئي طلقة بائنة saki ne shi ma wanda yake ba'in me ake nufi da saki ba'ini la raja'ata fihi babu biko ko kome a cikinsa in mutum suka rabu da matarsa ta hanyar kul'i to babu maganar ainihin wato kome sabanin saki kaga yanzu mutum ya saki matarsa saki na daya ko saki na biyu ai yana da damar ya koma kuma in bata gama idda ba yace ya mai da ita ma babu sabon daurin aure ba sabon sadaki za ta dawo ne to shi kul'i in aka yi shi babu kome in za a dawo a yi kome sai an sake sabon daurin aure ba magana ta yi idda ko bata yi idda ba mun tattauna matsalar kul'i sosai a cikin fat abin nan alwajiz a cikin alwajiz an gane ko to sai yake cewa wa illam yusammi dalakan ko da bai ambaci saki ba shi kul'i ba wai sai aka ce na sake ki ba kawai idza a'atadhu shay'an idan ta dauki wani abu ta bawa mijin yakhla'uha bihi da zai kwaco ta da warwaro ta da tuko ta bihi daga wajen wato da zai tuko ta min nafsihi daga wajen mijin da shi wannan abin kuma ya karba shi kenan an gane ko kaman qissat thabit bin qais bin shammas zamu karanta ta tana can gaba an gane me kul'i ko wannan ita ma wata dama ce macance yanzu ta gaji ta ce ita auren nan ta gaji ba ta yi kamar yadda an- miji yana iya cewa yanzu shi ya gaji da zaman nan shine muka karanta matakan da zai in yana son wannan matar yanzu wasu sharuɗa ne da wasu dokoki suka sa suke zaune tare to yanzu in yana son ya rabu da ita ta kama gabanta ya kama gabansa shine muka karanta a baya ga dokoki da sharuɗan da ake bi don a warware waccan igiyar da aka kulla sai ta tafiyar ta shi kuma ya tafiyarsa to sai aka wayi gari shi ba matsala ita ce take da matsala da shi ta ji ba ta son sa saboda wasu dalilai cikin dalilai saboda wani dalili kai cikin dalilai ta ji cewa yanzu dai ba ta son sa to da haka sai ta ce za ta ba shi wani abu ko sama da abin da ya bata ko daidai da abin da ya bata ko ƙasa da abin da ya bata kuma ya yarda ta kawo abin ta bashi ya karba ko ya ce ya sake ta ko bai ce ya sake ta ba kul'i ya tabbata mafhum sammallahu almar'ata libasan lirrajul Allah ta'ala da kansa ya ambaci mace a matsayin bargo da mayafi ga namiji warrajulu libasan laha haka shi ma namiji ya zama mayafi da rufin asiri ga ita matar da haka ita rufin asiri ce gare shi shi ma rufin asiri ne gare ta shi sutura ne a wajenta ita sutura ce a wajensa Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ce, Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun, ku suturarsu ne, su suturarku ne. Famata aradatil mar'atu firaka zaujiha, duk sanda mace take nufin ta rabu da mijinta, faka annaha turidu khal'a libasahu khal'a libasihi anha, kamar tana so ta tuɓe wannan mayafin nasa daga jikinta. an ce shi mayafinta ne ita mayafinsa ce ko to yanzu kamar ita tufarsa ce shi tufarta ne to sai take so kamar tana son wannan tufar tasa da take jikinta take so ta yage jikinta ta bashi da tufarsa wa fi ta'arifihi yaqulu ad-doktor Abdul Karim Zaidan wajen ma'ana khul'i ad-doktor Abdul Karim Zaidan yana cewa wuqu'u firqatin بين الزوجين بتراضيهما wato abin da ake cewa hul'i shine rabuwa tsakanin mata da miji da yardarsu wa bi'iwadin da kuma wani iwab musanye ta dufa'u zauja da matar za ta bayar li zauji ha ga mijinta wannan shine Dr. Abdulazim a Abdulkarim Az-Zaidan wannan shine ta'arifin da yayi wa khul'i yace wato wata rabuwa ce da ake samun tsakanin ma'aurata amma fa da yarjejeniya ta yarda su rabu shi ma ya yarda su rabu amma ita matar takan bashi wani abu ko daidai da abin da ya bata ko sama da abin da ya bata ko ƙasa da abin da ya bata shi kuma in ya karba shi kenan sai su rabu an gane ko a koma cikin al-mafsal في أحكام المرأة والبيت والبيت المسلم للدكتور عبد الكريم زيدان مجلدنا أين هو تتقص شافي ندريدا قوم شاهدوا وقد شرعه الله عز وجل Allah mai girma da ɗaukaka ya shar'anta yin kul'i ba laifi ba ne, don mace ta nemi kul'i a wajen mijinta kar a zo a yi mata ca. Kamar yadda miji in ya zo ya ce yana so ya rabu da matarsa, saboda wasu dalilai kamar yadda muka, ɗau- muka yi bayani a baya na matakan da ake bi har a zo gaba saki, to an zo gaba saki kada ya saki a ce bai kyauta ba, yanayi ne. Ina fata an gane, ba a son sakin amma wasu al'amuran in ka ji su za ga a rabu ɗin ƙila asa an ya kuna khairan lahuma. zai iya zamantowa alheri gare su domin wani ra- wata rayuwar auren za a ga ba lada ake samu ba alhakin juna ake samu ita ta ƙi ta yi biyayya shi ya ƙi ya sauke haƙƙin haka ake ta tafiya ko shi yana sauke haƙƙin ita ta ƙi ta yi biyayya ko ita ta tana biyayya shi ya ƙi ya sauke haƙƙin to kaga wannan wani lokaci sai ga ta haɗuwa ce wanda za a samu lada a samu aljanna to in ya zamanto ba za a samu ba kar garin neman gira a rasa ido sai a rabu to haka ita ma kar a yi mata ca a ce dan me yasa za ta nemi kul'i a wajen mijinta tana da dama shara'ahu Allah domin Allah ya shar'anta to abinda Allah ya shar'anta kuma ba laifi bane an fahimta ita ce ta ji kawai ta gaji ba ta yi ko there is no force in love ko akwai dole to ta ji ita yanzu ita ma ta yi mai isar ta ta gaji eh to shi zai da ka Allah ta'ala ya shar'anta bi kauli da fadin sa wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an Allah ta'ala ce bai halatta gare ku ku maza ku karbi daga abin da kuka karbi wani abu daga abin da kuka ba su ko na sadaki illa an ya khafa Allah yuqima hududallah sai dai idan su ma'auratan sun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba tsakanin su an gane ko yawa fa in khiftum Allah yuqima hududallah idan kun ji tsoron ba za su iya tsayar da dokokin Allah ba na ba da haƙoƙin junansu fala junaha alaihi ma ce babu laifi a kansu fi mabtadar bihi cikin abin da ita matar za ta fanshi kanta da shi tilka hududullah Allah ta'ala ce waɗannan iyakoki ne da dokoki na Allah fala ta'atadu kar ku ketare su wa man yata'adda hududallah duk wanda yake kokarin ketare iyakokin Allah fa ulaika humuz zalimuna waɗannan sune azzalimai suratul baqara aya ta 229 wa ali ibn abbas radiyallahu anhuma qal an karbo daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda yace ja'at imra'atu thabit bin qais bin shammas matar thabit bin qais bin shammas wanda an ce sunanta maryam al-mughaliya kamar yadda ya zo ruwayar sunanta a cikin sunanin nasa'i mujalladi na shida shafi na ɗari da tamanin da shida da ibn maja hadithi na dubu biyu da hamsin da takwas matar thabit bin qais bin shammas wadda aka ce sunanta maryam ita ce ta zo ilan nabi sallallahu alaihi wasallam wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah ma an kimu ala thabitin fi dinin wala khuluqin illa anni akhafu al-kufra ay juhudahu haqqahu fa qala sallallahu alaihi wasallam ataruddina alaihi hadiqatahu qalat na'am faraddat alaihi wa amarahu fa faraqaha kenan mu ne muke fahimtar matsalolin kai wa gaba wajen hukuma ko kotu muka ɗauki wannan a matsayin cin zarafi da cin mutunci duk wanda wanda wani lokaci masalha ce zuwa gaban shari'a amma galibi za ga duk mujin da ya kai matarsa gaban shari'a kamar wani nau'i ne na cin zarafi da wulakanci haka ake ɗauka a al'ummarmu haka duk matar da ta rafa'a ta ɗaukaka al'amarin alakarta da mai gidanta zuwa kotu to sai aka ɗauka kamar ta ci mutunci ta ci zarafinsa a'a wani lokaci za ka ga daidaito mu a tsakankaninku kai da ita ya gagara duk wanda za su shigo su yi sulhun abin yaƙi to babu laifi wani lokaci alkali saboda kasantuwarsa ya sufantu da wasu sufofi da kuma shi datsa hukunci kawai yake in ya ce ga yanda za a yi magana ta ƙare to saboda haka kuma a can aka fi sa ran a samu adalci can ne in aka je aka yi hukunci kowa zai gamsu da hukuncin da aka yi to shi sa galibi wani lokaci sai a ce a je kotu to mu kuma da an ce a je kotu sai mutum ya ce an ci mutuncinsa an kai shi ƙara to kaga ga matar Sabit bin Qais ina ta kai kaga kara ta kawo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tunan da suke aiwatar da wato hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ayoyin Qur'ani su ne za a je can gaban su matar Sabit bin Qais bin Shammas ta zo wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta faɗi gaskiya irin abin da wani lokacin an samu saɓani da rashin jin daɗin zama tsakanin ma'aurata adalcin yake kin fitowa yawanci za ga abu rai ya ɓaci kawai sai a faɗi ƙarya a yi sharri a yi ƙage a yi yarfe a yi abubuwa duk na rashin kyauta da rashin mutunci saboda kawai ta gaji so take sai an rabu da ita da aka sai ta yi mijin ƙarya ta yi masa sharri ta yi masa kaza ta yi masa kaza duk abubuwan da bai faru ba ta zo ta faɗa to amma ita matar sabir bin kai saboda tsoron Allah da kuma ta zo zamanin da yake na sahabbai kaga sai ta faɗi hakikanin abin da yasa take so ta rabu da sabit take cewa ma an kimu ala sabitin fidinin ba na kyamar addinin sabit mutum ne mai addini wala kulukin ba na kyamar wata ɗabi'a ta sabit yana da kyawawan halaye yana da kyawawan ɗabi'u kaga ashe zai iya yiwa wani lokaci mace tana wato kana auren mace kana da kula da addini kana sauki haƙoƙinta gurgudo kana da kyawawan mu'amala tsakaninka kuma ta dai ba ta son zama da kai yanzu kaga ga sabit bin qais bin shammas sahabin annabi ne kuma dan aljanna domin annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana duniya ya tabbatar masa da cewa shi dan aljanna ne amma kaga da yake rayuwar aure wata rayuwa ce da ana son a samu ainihin wato fahimtar juna ana son a samu kauna ana so a samu kaza a samu so da sauransu kaga sai ta ce ba ta yi kuma da ta zo ta faɗi gaskiya ta ce in na ce sabit ba shi da addini ba gaskiya ba ne in na ce ba shi da kyawawan halaye ban faɗi gaskiya ba yana da addini yana da kyawawan ɗabi'u illa kawai sai dai inni a kaful kufura ina tsoron butulci me butulci yana sauke haƙƙi yana biya mata bukatu na yau da kullum yana dan bata kuɗin batarwa duk abin da ya kamata na walwala da walfaya na gida yana yi kuma ya zamanto bata biyayya haka za akwai butulci saboda idan mace ba ta son mutum duk abin da ya ba gani za ce ya kinkimo leda hannu bibiyu ya zo yana ta nishi yana ai wannan naki ne kaza kaza tana yi za ga baya burge ta to kuma babu butulci sama da wannan mutum yana ta kokarin ya faranta ya kyautata maka kai kuma baka gani ta ce ni abin da na fi jin tsoro ya ma'aikin Allah alkufra butulci ma'ana juhuduhu haqqahu in zo in dinga musun haƙƙinsa ba zan iya bashi haƙƙinsa ba ba zan iya bashi sauke haƙƙinsa da ke kaina ba zan iya bashi ba kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shugaban wato majalisar ɗinkin duniya da ta lahira irin da gingimin da yanzu aka taso sai a ƙi fahimtar ma'aurata sai a ce lalle sai an zauna akwai zaman da rabo ya fi haka ana zuwa annabi bai ce a ke ki haƙuri mana ga yara ga kaza ga kaza ki haƙuri ki zauna mana rayuwar sai an yi haƙuri kaga language din da ta yi amfani da shi nan da nan annabi ya fuskanta ya kuma gano cewa irin wannan matsalar maganinta a rabu sabid ya je ya auri wanda yake so take son sa za ta iya mai biyayya dan aure ba biyayya mai amfanin sa ina fata an gane faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce to yanzu wannan mas'ala taki tunda ka'ida saki a hannun miji yake in shine yace ya gaji baya yi to sai a ce ya rubuta saki ya baki to yanzu ke kuma baki da hurumin ki saki kanki yanzu in tun da kin fito da wannan matsala to sai dai fa ai hul'i ki bashi abin da ya baki a matsayin sadaki ko rabu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace atarudina alaihi hadiqatan fataruddina ko fataruddina alaihi hadikatahu zaki dawo masa da gonas gonasa ma'ana kamar sabit bin qais gona ya bata a matsayin sadaki qalat na'am tace eh zan dawo mai da gonarsa faraddat alaihi sai ta dawo mai da gonarsa wa amarahu shi kuma manzo Allah sai ya umarce shi fa faraka ha sai ya rabu da ita salin alin ke ko kaga ita sai ta je ta auri wani wanda kila za su yi daidai da juna yana son ta tana son sa shi ma sabi da je ya auri wata wanda shi ma tana son sa yana son ta to wannan shine sai kaga aure yana tafiya yanda ya kamata to wannan shine kaga khuli wannan abin da ya faru a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam shi ake kira da khuli wannan hadisin imam al-bukhari ya rawaito shi hadisi na 5200 da ainihin wato 76 وتشريع الخلق من محاسن الإسلام العالية شرعا تخلق yana daga cikin kyawawan koyarwa na musulunci maɗaukaka maɗaukaki wannan addini namu maɗaukaki yana daga cikin mahasin kyawawan ta'adu da kyawawan koyarwa na wannan addinin sai shar'anta kul'i fa innahu domin shi kul'in nan shari'a an shar'anta shi ne li izalati darari saboda gusar da cutarwa anil mar'ati daga kan mace hina yakunu ko hina yakunu bainahuma tanafur lokacin da aka samu kiyayya wa bugudin da kin juna tsakaninsu lokacin da aka samu bata son sa wannan yana nuna maka ana yin aure ne ana so da haka wannan yana daga cikin kyawawa ko wato kyakkyawar koyarwa ta addinin musulunci inda ya shar'anta kul'i dan gusar da cutarwa kamar yadda shi miji aka shar'anta masa saki dan gusar masa da cutarwa kar mace tana ta cutar da shi kuma ba a shar'anta masa wata hanya da zai kubuta daga cutarwarsa cutarwarta ba to shine shi kuma shari'a cikin kyawawar koyarwa kyakkyawan koyarwa na wannan addini namu sai kuma ya shar'anta kul'i dan gusar da cutarwa da kuntata ga ita mace a lokacin da aka samu ainihin wato tanafur wa bugud bainahuma aka samu wato kiyayya tsakaninsu ma'a annaha la tamliku talaq biyadiha duk da cewa ba ta mallakar saki a hannunta wa fi zalika maslahatun aidan lirrajul a cikin yin hakan ma akwai maslaha har ga shi namiji haithu tati'u lahu bi'iwadiha an gane ko haithu tatihu lahu bi'iwadha ma yatazawwaju bihi imra'atun ukhra ta inda za ta yi ta kokarin bunsa da wani madadin abin da ya bata wanda kila wannan zai iya bashi dama ya auri wata a madadinta na kasa a wancan lokacin din maganar sadaki yake ba maganar lefe akwati goma sha kaza ko abin nan maganar sadaki yake sadaki ya bayar in tana so a rabu sadakinsa za ta bashi to kaga da ta bashi wannan sadakin la'alla lokacin da take so a rabu shi ba shi da halin da zai sake yin wani auren amma yanzu da ta bashi sadakin sai ya sake neman wata sai ya bata sadakin da waccan tsohuwar matar tasa ta dawo masa da shi an gane ko eh shine abin da yake faɗa حيث تتيح له بعوضها ما يتزوج به امرأة أخرى يأنس إليها تيندا ذات باش وانا أبو na sadakinsa wanda zai ba shi damar ya auri wata matar da zai samu natsuwa da ita wa yuqimani ma'an hududallah alaba shi shi da wannan sabuwar matar su ci gaba da tsaye da dokokin Allah ya ba ta haƙoƙinta ta bashi nasa amma ba a so kuma ka ce lalle kai ba za ka saki ba kuma ta ce kul'i ka ce kai baka yarda ba sai dai a ita zama ba ta kaunar mutum ba ta son sa ba a aure haka wani lokaci dalilan kiyayyar ne suke bujurowa daga baya wani lokaci kuma za ga dama tun asali babu san kila wata alfarmar wata kashi alfarmar wani ka shiga ta, ta bada dama akai auren tana iya kuma a'a kun yi auren da san amma yanzu wasu dalilai da wasu ainihin yanayi ya sa yanzu ba ta son zaman ba irin wannan kaga duk musulunci baya so ya danne wa wani haƙƙi adalci shine bawa kowane ma'abocin haƙƙi haƙƙinsa kamar yadda kake da haƙƙin ta zauna da kai ita ma tana da haƙƙin ka zauna da ita to idan duk aka samu matsala a tafiyar to shikenan sai a sauwaƙe wa juna kai ka je ka auri wanda za ku wafaka wa junanku ita ta je ta auri wanda za su wafaka wa junansu shikenan kawai ba wani ciwon kai da wata za ta sa ka ko kuma ka sa wata ciwon kai duk babu wannan a koma cikin ainihin wato tafsirul manar mujalladi na biyu shafi na 388 bi tasarrufin amma da dan canje-canje ba duka maganar mai tafsirul manar din ya dauko ba ya dan cancanza wasu abubuwa fa idza waqa al khul'u bayna zawjayn to idan kul'i ya faru tsakanin mata da miji bi lafzi talaq da lafazin saki yayi khul'in an tayi masa khul'in ta bashi kuma ya ce suka rabu da ita ta hanyar lafazin saki farrajihu annahu talaqun in yayi amfani da lafazin saki to zance mafi rinjaye saki ne ba kul'i ba wa amma in waqa bi ghairi lafzi talaq amma idan ainihin wato kul'in ya faru ba da lafazin saki ba fa hal yu'tabaru dalqatun ba'ina aw huwa faskun shin za a ɗauki wannan kul'in a matsayin saki sai dai saki ne da babu kome au huwa faskun ko kuma za a ɗauke shi ba ma saki ba ne kawai fasku ne ɓata auren akai shi hul'in ɓata aure ne ƙaulani li ahlil ilm maganganu ne guda biyu da malamai ma'abota ilimi suka yi za mu tashi akan akawal din ne insha Allah ko sai mu tashi akan akawal ulama wato akan wannan matsala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك